الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ja hudu ga watan sabar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna tura ta ashirin da biyu idan ka faro irge daga sama wanda mun yi darasi guda ɗaya mun kuma tsaya a aya ta bakwai za mu tashi aya ta takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj muna da kowa ubangiji mana wakilin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقله ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi a cikin mutane akwai waɗanda man yujadilu billah waɗanda suke wato jayayya cikin sha'anin ubangiji madaukakin sarki bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba kuma tare da wata kiriya ba wala kitabin munir ba kuma tare da wani littafi wanda yake haska musu hanya ba kawai zai shiga mutu amma ba shi da ilimin abin da ake tattaunawa ya Allah madaukakin sarki yake sani a aiki za ka same shi yana mai karkatar da kansa yana mai girman kai kenan yuzin da an sabilin da dan ya fadar da mutane ga barin gurin hanyar Allah madaukakin sarki ya Allah yake to irin masu wannan dabi'a wanda za su ga gaskiya kuru-kuru ya shiga musu yana dai an kuma faɗa abin da ya san ba wato daidai ne shi ba a kan daidai yake ba amma zai kau da kai kawai ko dan saboda wanda ya faɗa ɗin ya raina shi ko ba kabilar su ɗaya ba ko yana ganin ya fi wani matsayi amma abin da aka kawo gaskiya ne da ji Allah madaukakin sarki ce irin wayannan mutanen na hufin duniya khizi a wannan duniyar ji Allah ya wulakanta su ya tabar da su wa nuziquhu yawmal qiyamati sannan mu kankana masa ranar alkiyama azabul hari wutar gobara wato wuta mai kona mutane Allah ya ce zalika bima qaddamat yadaka hakan da ta faru ne saboda abinda idan aka kona mutum saboda abinda hannunsa ya gabatar wa anna Allah kuma ka sani lalle ubangiji laysa bi zallami ba ne zalunci bane lil abidi gabayi mun ga kawo irin wannan misali cewa laysa bi zallami laysa ala badiha ba za ka ce bi sigatul mufadala cewa ba mai yawan zalunci bane in kace ba mai yawan zalunci bane yana ainihin kenan amma bai biya yawan yi ba saboda haka ba za ka kawo wannan fassara ba saboda a sigatul mufadala shi a larabci shi ne aka ce wato an aka faɗi kalma a kan mutum da wannan sigar to yana yawan yin abu ke idan ba a so a kawo wato hakan sai a wato sauƙaƙa kalma to idan aka dangana wa ubangiji ba a faɗin ta yadda zai domin Allah cewa inna la la yazlimu mithqala dharra da wannan ayoyin da aka dauko ka auna Allah baya zalunci ko da da kwayar zarra kwayar komayya Allah baya zalunci shi da wani ne lokacin da Allah madaukakin zanji ya faɗa halayen fatattu jahilai waɗanda suke wato wato makaskare wani zance wanda ba shi da dalili a kai su ji za a kawo wannan ayar wa minan nasi a cikin mutane ba duka ba man yi jari da fillahi akwai wanda yake mutu a kan jami'an Allah kamar misalin da na ba mu satin da yake wani ya ji ya da wani fasu yana cewa annabi isa dan Allah ne yake ƙarya kake annabi Muhammad ne dan Allah kaga wannan jahilci ne tsantsa wanda yana mutu ne wato akan wani sha'ani wanda bai gaida yayi ba shi da ilimi a kai wa Dawuda kuma ba wata shiriya yake dora mutane a kai ba wala kitabin muni sannan kuma ba shi da wani littafi wanda yake haskawa hanya yanzu idan mutum ya haddace alƙur'ani ya san ma'anarsa idan aka zo za a tattauna ana ta yi da kaka wani abin da ya rika hararo wani gurin da ya kamata ya ba ka amsani to amma ya san qur'ani ba bai san comparative religion ba to bai haddace komai ba kuma yanzu ya zauna ya ce za a yi mutu ne to ko shakka babu za a shiga wani waji wanda za a zo a yi ta wato za a yi ta ta'adi yi za Allah ya ce sani a yi ga ɗabi'ar su sani a yi wato yana kau da kansa da kuma alama ce ta girman kai shi wanda yake da wannan kamar da Abdullahi da Abbas yake cewa ai mustakbira na da haƙƙi mai girman kai dan gani da gaskiya idan du'a iya idan da aka kira wasu zuwa gaskiya wannan shine girman kai da ba an ba kuma ta ba hadisin Bukhari ya annabi ya ga mana cewa ne ne mai girman kai ya annabi alaihi salatu wasalam ya ce badalul haqqi wa gamtun nas wadi da gaskiya da raina mutane duk ilimin kai kana garin kowa bai da wani da ta koshi da ilimi to ko laka babu ba ɗabi'ar wannan ba layin annabawa kajiyo ba shi shi za a ga malaman mu a cewa na akara wa kallon jinki albaji wannan shi ne jibi amma daga lokacin da wasin yake jin ya isa to shi kenan shi za wani yaro da aka kira shi interview ya ya kuma ya iya amma yana zuwa da ya zo da akan kujerar larabci qur'ani komai boko ba haka sai ajiye gudan da kawai ya haka da hannaye ya bambala yana sai tsara kaba duk abin da kake da shi sai zuba yana sai wani ala ba yana nan a garin da ya yi gol kan ne yake wannan ko da yi da yi yake karko da shi yake saboda daukar da zai koyi da yara amma ka ganin da yake kika kujera yake kuma yana jin ya isa yake wallahi ba zai koyi da yara yake ya kamata to na kago wannan shine tsari domin ba wai ya karatu ba yana da tarbiyyar tukunna to ka ji ke ila yawani wanda ba shi da abu baya bayarwa idan kada ko iya ma da zalla bai da tarbiyya to dan ka bai samu yadda ake bukata ba shi ne za a kai ya kai wani mataki a boko ya iya turanci kullum ji zai ba turanci amma kana abu zai ce don bai cikin da domin ya iya turanci kuma zai ga ma wannan kalmar don bai cikin da kai ho da yana ganin daidai ne kawai da abin da ya zuciya ta taraya ba haka domin ba koya mata tarbiyya ba ba koya mata ba abin ba haka ya akwai wani akwai wanda yake daukar a wani alamun ba idan ya tashi ya yi ɗauko ƙwayani ya ajiye shi wannan tibar zai ajiye shi ya ɗora kansa a kai a jiya ya haɗa a ramma zai ce su tinke a kan fiske kaga wannan ai da bargaza ce Allah da bargaza ce wai su sun a kan su to da ka ga dari da ajirin biyar Allah ya yi to saboda haka wannan shi akwai wani alarama da wani ba Allah yake gaya mana sun zauna ne biya ne dai wallahi in ya zauna karatu baya baka in dai ba da tilawa da wahala ka kama amma wallahi in dai lokacin sallah ya yi shi baya rama sallah sai wallahi ba zai ba ina ina masalla yake aiki ba jiwa na masalla in dai wani abu ya shigo bi yi sallar nan mutu ba na masalla yudin da bihi kafira wa yahdi bihi kafira wa ma yudin da bihi illa al-fasiqin to to da haka wanda zai ga gaskiya kurukuru a ce ga zai yi karba to ko shakka babu wannan wato shine girman kai shine badarul haddi wadi da gaskiya wa gamtun nasu da raina mutane shi za a wulaka ba ce ki tare a ilimi girman kai kenan ila du'ayya ilayhi idan aka kira mutum zuwa gaskiyar zai aka kada da ya bada da sauran wato manyan malamai kamar da Allah yake bada a can suratul zariyat cewa wa fi musa iz arsalnahu ila fir'auna bi sulmanin mubin in ki fata wallahi rukuni wa qala sahirun aw majnun kaga Allah yana ba mu labarin annabi Musa lokacin da ya aika shi gurin fir'auna da hujja mabayyana amma da yake hujja ta mutu kana da ya dauke ta kawai wai annabi Musa ka wabba da shi yake ba ya kawo da kansa sai ya ji da yake wa ɗan fada yake wannan ko boka ne da kuke ganin sa ya ji da kansa wannan boka ne da yi ta irin abu da ya in ba boka bane kuma yana da kanka kaga hujja ta kare wata yanzu ya koma kafar tafiya in kuna tattauna da mutum kaga ya koma wato ya daina magana ilimin ya koma magana akan tafiyarka yadda halittar ka take ko da ka ba ba shi da hujja ba shi da hujja to za ga Allah ya faɗa kan suratul nisa'i ma wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli bi ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sujuda idan aka ce da su ta'alu ku zo ila ma anzala Allah zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ila rasuli ko zuwa ga abin da Annabi alaihi salatu wasallam ya zo da shi ra'aita al-munafiqina sai ka ga munafikai yasudduna 'anka sujuda suna kau da kai an ka gabarin da su dole mutukar kau da kai suna toje hanyar da za a fahimce ka wannan ma alama ce ta girman kai ko kuma kan suratul munafiqun da Allah yake wa idza qila lahum ta'alu yasajjil lakum rasulullahi lawaw ru'usuhum wa ra'aytahum yasudduna mustakbirun Allah yake in an ce da su ku zo annabi ne da ya tsara ne ma muku gafara ta bargazar da kuka yi a baya lawaw ru'usuhum sai ga suna biya kansu ورأيتهم يصدون عنك صدودا وهم يصدون وهم مستكبرون لكن سنا توكي حجر الله كما سنا جرمان كي kuma haka Allah yake a suratul luqman wala tusahi saddaka lin nas kada ka rika daga mutane an kai ka jin kaida shikenan kai ka bugowa kuma haka Allah ya fara a suratul luqman har yau wa idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran fa allam yasma'aha ka anna fi udunayhi waqru kana nake da zafin da ra'ayi yalla yake baba kiro ga amabin ali idan aka karanta musu ayoyin Allah sai Allah yake wallahi mustakbira sai ga zan sun jiya suna masu girman kai ka Allah ya kuma hadin ki kamar ba su jiya kake faɗa ba ka annabi udunayhi waqru kai ka ji a cikin kulluwan su akwai wata dalma da aka sa aka bi sun bi amfani ne ba za ki da ita ba kawai to Allah yake ba duwan nan ɗabi'ar ba wakilu bi azabin ali kai muta albishin da azaba ne radadi to shine ne yudilla an sabilillah Allah yake suna haka ne dan soke mutane wato gaban bin hanyar Allah madaukakin sarki lahu fi dunya idul ma fi irin wannan ɗabi'a sai a duniya sai Allah ya kunya ka wa nuziquhu yawmal qiyamati azabul harim ranar kiyama kuma za mu dandana musu azaba mai gobara shine mai korawa zalika bima qaddama yadaka akan je faru da su ne saboda abin da hannuwansu suka aiwatar wa anna allaha laysa yuzallamu lil abi kuma Allah madaukakin sarki baya zaluntar bayin sa ko da dai shine inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah madaukakin sarki baya zalunci ko da da kwayar komayya ko kwayar dharra haka Allah ya bada suratul dukan khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحليم سيد يذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون كما قال فسر وتعالى جل يجيب نعم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Allah madaukakin sarki yace wa minan nas a cikin mutane man ya'budu Allah ala harf akwai wanda yake bauta wa Allah madaukakin sarki akan kokonto ko ala arf a gefe guda wato shi ya raba kafa ne zaka ji wani ya ga ba wai zalibi muke cikin duhu mu ba zalibi muke a duhu ba haske muke a zalibi yawa wannan kalmar ba ta musulmi ba ce ta kiristoci su ne masu lalibi a duhu da wanda ba musulmi ba amma musulmi lalibi yake a haske cikin nur wannan shine ka'ida saboda haka akwai wanda yake bautawa Allah madaukakin sarki ala harfin auza wata manufa yana da manufa idan Allah bai biya mar bukatar wato zai dina bauta wata kamar yadda zamu ji yanzu fa ina asabahu khairu idan ne yalla ne shi isma annabi sai shi a addinin manjiri yanzu wani da zai shiga yana shiga musulunci sai kudin sai ya kare ko ai barfanci ko kaza ko gobara ta kama sai a can ba ya ce shiga da yayin musulunci ita ta je ta je wata ko da zai yi wani alkhairi babba sai fada wani yanayi sai a ce wannan alkhairin da ya jaza maka to sai Allah ya ce akwai masu wannan ɗabi'a za mu fito da misalin yanzu sai ce idan alheri ya same shi isma annabi sai ya nutsu ya samu wato kwanciyar hankali wani a samu hufin latin amma da jarrabawa ta zo in kalaba ala wani sai ya juya a kan fuskarsa wato abin nufi zai zai daga abin da ya saba na ga ba ku misali wani bawan Allah da yana nan da ransa a ɗan kasuwa ne ɗan kasuwa ne lokacin da ya samu labari ɗan waji yake da ya daɗe da yayi waje yayi kuma ya baro yana da dari irin wannan yanayi da azumi kawai sai yaron ya mutu aka gaya ma ai yaro ya mutu yana kasuwa kawai ya mutu a tsakiyar mutane ya ɗau ruwa a randa ya da aka kyale shi haka yace duk wanda ya bar kankara na itace za mu masa saboda kansa ya mutu yanzu kaga shi ne abudullah ala harfin ke sai Allah ya yi wa abin da yake so shi ma zai bar wanda yake ina azumi da Allah ne to ba za a yi azumin ba shi ne kawai ma'ana to sai Allah wani wajen sarki yake khatirar duniya wa akhirah duk wanda ya ga ya tabe duniya da lahira yake zalika huwa al-khusran al-mubin wannan ita ce tabewa mabayyan da ga shirin da aka faɗa kowa sai ya ga abin ba ba wai shi ne al-khusran al-mubin tabewa da mai karatu da mara karatu kowa ya san wannan yayi asara yace yake da'u min dunillahi suna bautawa ko suna kiran wanda yake koma bayan Allah ma la yaduru kiran suna kira abin da ba zai cutar da su ba wa ma la yafa'u kuma ba zai amfana da su ba yana yake zalika huwa balalul ba'i lalle wannan shine fata bani da wannan ne da zaka da wuri da kansa ya tsugunna a gaban sa ya sa kuka yana roƙon sa ai wannan fata ne mani da shi ko shi ga wanda da shi ga ai ga wannan yake cewa arabu ya bulu to da ba da jiraki da kadin zanna man bana da alaihi sa'ali shi kullun za shi kasuwa sai ya gunkin da wanka ya ja babar mai ya ajiye wa abu kullun kuma idan ya dawo zai tarar kare ya zo ya hau kansa ya mafi tsari ya yi kanshi kullum ya dawo ya sa kuka ya wanke rannan zai da ya gaji ba ciniki a kasuwa ya kuma dawo ya tafi ne yana zuwa da ya tara an maka ajin bayan ya rawar wannan girin sai dai an yaku Allah ne kullum zai Allah ne abin bauta kullum zai kare ya mafi tsari Allah ya wajen Allah da baya iya kare kansa daga fitsari zai babban lafi kawai kaga wannan Allah ya soke da shirya to shine ya da'u da man baruhu wato ya da'u min dunillahi ma la yaduruhu wa ma la yanfa'u suna kiran wani Allah irin wanda ma la yaduruhu suna kiran abinda ko suna bauta abinda ba zai cutar da su ba wa ma la yanfa'u da kuma abinda ba zai wato wa ma la yanfa'uhu da kuma abin da ba zai amfana da shi ba sai Allah bar wajen jaki ji zalika huwa al-muqaddir ad-dunya aw fi zalika huwa ad-dalalul ba'id wannan shine fada mani da shi ne da yarauna man daruhu aqrabu min nafs to kun ga kan aya ku kalle ta da kyau kan an ce yana kiran wanda min dunillahi kuma bayan Allah wanda ba zai amfana da shi ba ba zai kuma iya cutar da shi ba kaga an kore gaba ɗaya cutar wanda amfanarwa ذلك هو الضلال البعيد wannan fata ne mai zanci sai kuma aya ta gaba na kan masu tadabburi za ta ga kamar akwai kwantirari ke sai ce ya da'u da manzaru suna kiran wanda cutarwarsa aqrabu min naf'i ta fi kusa da amfanin ta kaga anan ana nuna akwai amfani amma bai da yawa cutarwar ta da yawa kaga ne ya da'u da manzaru suna bautawa ko kiran wanda cutarwarsa aqrabu min naf'i ta fi kusa da wato amfanin sa Iblis akwai amfani kenan amma bai da yawa haka ne cutar ta fi yawa a wannan ayar ta gaba yace labisal maula tir da majibincin lawarin su wanda yake jibincin lawarin su labisal ajir kuma tir da aboki aboki wanda zai zaka hanya barna tir da duk abokin da wani zaka gurin karatu ba wallahi ka ka ka ajiye shi a gefe don cutar da kai kuma hanyar da za a iya kai mutum gefe wanda za a iya zuwa cuta ta fito shi akan wanda za a amfana in za ga wato za ku iya zuwa gidan kallo gidan kallon ban ko kallon wani abu abokinka da ba a iya baka naira goma ya biya ma ɗari biyar amma ba zai iya ba da naira ashirin a share ke ba ba zai bayar ba sai dai a gidan bandin da ake so a sha amma ya ba da naira ashirin a sha da ke ko za ku tafi masallacin juma kawai za a tafi naira hamsin ya ciro ya bayar ba zai bayar ba to shi da Allah yake kirda irin wayannan abokan zama alaƙin lawo yau mai jin ba a zo mu libabin aduwun illa mutaki ne to a nan in ka kalla za ka iya cewa kamar ayoyin sun ci karo to me bambancin sai aka ce ayar farko ta sama wanda suke ayoyin farko na sama suna magana a kan gunki lalla an ba shi da wani amfani sun ta buga to ne shi ta roba bai amfanar ba amma ayar ƙarshe tana magana a kan wanda suke bauta wa mutane a wata kila za ka wani yana bauta wa mutum ko aljani aljani yana amfani da shi wani lokacin da ya zo ya yi kulgoto ya karanta babba o ce ko ce wa haru da maru akwai na gogejin da ake da aljani akwai abin da zai ba kai ma kai ma na akwai aljanu wanda ka karanta wani littafi yana nan har yanzu a kulli yana jira in ka karanta za ka an baka wani jarabi za ka ɗaiɗe kayan ka daga gaban Allah da kuma annaba alaihi salatu wasalam in kai biya ma wannan buƙatar ta biya rada ko karfe kaza zai gaya ma ka'ida ka je kai wani ulumbotu za ka yi ta Allah zai jiro zai gaya ma to duk abin da kake so ka yi kaza zai zo buƙatar da kake buƙata amma shi ma yana da buƙatar ta wani kuɗi zai ka ɗibo ma wani abu da ya kama da wannan misali shi ne ba amma jaradin ga guda ɗaya wani sai cewa zai kawai sallar lazar da yake so duk ran da za a yi kaje ba ƙarfi da yi da kana gaba ka yi shi ke nan bukatar zai rika kawo da abin da yake bukata ka ga yana amfanuwa da aljani ai ko ko wanda yake bauta wa mutum suna amfanuwa da su amma cutarwar su ta fi amfanuwar yawa to shi ne ayar gaba abin da sai magana a kai to mu maimaita ayar kamar da muka kawo ke yanzu wa minan nasi man ya'budullaha ala alfi cikin mutane akwai wanda ke bauta wa Allah madaukakin sarki ala arzin akan kokon yoji ne bazara ma'ana ta farko da ta dawo shine ai ala shakke suna kokon yo kamar munafikai ke suna kokon ta Allah madaukakin sarki sannan kuma Abdullahi da Abbas yake cewa kana rajulu yaqdimu al-madina abin da ya faru shine babu bukari yana da ruwa ya hari cewa mutum ne zai kawo wato ya hijira daga Makka zuwa Madina fa in waladat imra'atuhu gulama idan bayan sun dawo Madina sai matarsa ta samu juna biyu ta haifi ɗa namiji wani da ta haihu sannan ta go ta haihu kana zai ce hada dinin salih wannan addinin addinin alheri matarsa ta haihu kuma dokin sa ya haihu ko taguwarsa sai ja da kafar da muka duro garin nan wa in lam tajid imra'atuhu idan ko matarsa ba ta haihu ba wa lam tuntaj khairuhu dokin sa ma ko taguwarsa ba ta haihu ba kada sai ce hada dinin su wannan addinin wato bakin addini muka shiga kawai da bakar kafa muka bi wannan shine waminan nasi man ya abdullah ala harbi ma'ana ta biyu wasu malamai suka ce ai sai ba ibnu rabi'a ne ya musulunta tun kafin bayyana annabi alaihi salatu wassalam tun kafin bayyana ta to bayan kuma annabi ya bayyana sai kawai ya zama da yana da dukiya yana da yaya dukiyar da ta kare kawai sai ki umarci sai kan ba addini ne ce mutuminci ne zai yi wanda zai yi ko ba sabu yana cikin wanda aka ci banda zuwa yakin badar sai ko ba sabu ci kawai ne ji zai yawa wasu malamai sun kuma ka ce a shi ne kana nasu min al-arabi a tunan nabi sallallahu alaihi wasallam bai yuslimu mutane ne suke zuwa kamar da ibnu abbas ya kuma kawowa suke zuwa gurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam su musulunta فإذا رجعوا إلى بلادهم إذا سكوما garin su kuwa fa in wajadu ama gaibin idan sai ta a shekara sai aka yi ruwa mai yawa ba ba ku wa ama khasbi wa alim wiladi hasan sannan suka rika samun amfanin gona mai kyau sannan kuma matan su suka rika haihuwa suka samu kuɗi kaji sai suke inna dina na hada da sale wannan addinin namu addinin kwarai ne yace riko da addini wa in wajadu amal jidda wa to juduba idan ku shekara akai fari sannan yara suka rika mutuwa akai annoba zazzabi ko abin da ya kama da wannan aka tayi jinsi ma bibi ne da hada khairu wannan addinin da muka je shi ya ja zabara kaga wa min annasi man ya'budu Allah ala halbin ke akwai da ke bautawa Allah a gefe guda wato gini akan sarku ko abu ga wani gefe to shi da Allah bada kucin sarki yake gaya mana to sai ce wa haka da kar kata da wadda har imam qatada da imam zahar haka suka fassara da cewa masu bauta wa Allah haka shine abun da yake bin Allah mu ba a cikin mutane idan ka ga yana bin Allah kudi ya samu ko kuma idan ka gaida a masallaci bai da kudi zai nace da zuwa masallaci ba ki da kuɗi amma ne samu kuɗi to shi kenan shi da masallaci sai kuɗin ya kare wannan shi ma ya fada ta wa min an-nas man ya'budu Allah ala ardi domin shi aka yi ta'arruf ila Allah sai raka ya rika bijilla ko da yana ne kake ki gaba da Allah musamman kana cikin wadata ai babu mai abun babaki ba irin mai hali ka gani a makaranta babun babaki wani in ka ga kana ka baki da kokobo a masallaci wanda ya babban mamaki shi ne wanda yana da hali sosai ka gani a masallaci shi ne mai ban mamaki domin ba kasafai irin masu hali ke zuwa gurin da yake irin wannan guraren ba. Su saboda haka idan mutum ya fada sai yana da kuɗi yake wauta wa Allah ya shiga layi, sai ba shi da kuɗi yake wauta wa Allah ya shiga layi. Shi ne wa minan nasi man ya abudu Allah ala har. To shi ne Allah madaukakin sarki ya ce fa ina sabahu khairun nidma annabi. Ina da yin ya same shi zai sa da tsohon dukiya. Wa ina sabahu fitnan wa ina sabatu fitnatu min kalaba ala wajhihi. idan ku jarraba ta zo masu yi duniya ai yarda da kafiran zai rinta kafira duniya wal akhira ai yayi asara duniya da lahira Allah ya ji zalika huwa al-khusran mubin yau wannan ayyar ko zaka ba biyar cikin asara mabayyaniya ai hadi hiya al-khasaratul azima malai ji wannan ita ce asara babba ya dawo min dunillahi yana bauta wanda yake koma bayan Allah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u ai min al-asnad wal andad cikin gumaka yana bauta musu a wanda ba zai amfana da shi ba ba kuma zai cutar da shi ba zalika huwa galalul ba'i lalle wannan shine kata wanda yake bani sai ya da'u da man daruhu aqrabu min nafsi yana bauta wanda cutarwarsa ta fi kusa da wato amfanin sa ai dararuhu fi dunya qawla la akarati akbaru min nafsihi fiha cutar wanda zai bar a duniya wato ta fi kusa da amfani da zai bar a cikin duniyar ba wa amma bil akhirati fa dararuhu muhaqqiqun ai ala yira ma fi tadu wa ke zalla dan za su baran bara tsakanin da wanda yake yayi wa biyayya da mutumin da yake ya wato ya kai ki rani wanda ba zai fita ba Allah yake nabi sal maula maula duk da wajin bin lamari ubangidanka wala bi da azir kuma tunda tunda abokin da zai ja ka bata ba zai kai ka gurin alheri ba sai Allah yake na'am إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا لله ubangiji yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka yi ayyuka na gari ina zai shigar da su jannatin da jiri min tahti al-anhar wato aljanna wadda koramu ke gudu a karkashin ta Allah wa rabbi sarki yake inna la yaqadu wa yuri lalle ubangiji yana aiwatar da abin da ya ga dama abin da ya nufi to mala yake cewa nan ma da kira ahlul dalalati al-ashqiya yayin haka bayani akan mutanen da suke fatattu kuma marasa arziki a alayya wato sai Allah maka kai sai kuma ya kawo waɗanda kuma za ta rabu da mun ya faɗa wanda in dai na tsarin doron biyayya ga Allah ne za ga ana taba wuta ta ba aljanna amma duk wanda da zai rabu kullum muka ake bayani to ba turba annabawa ka na kowa ko kullum aljanna mutane ne wato jira gwanta kullum dole zan ji za ga Qur'ani ya yi da ya ne bayanin aljanna ke bayanin wuta domin ya sa ba alkhawfu wa raja ya sa ba kauna ya sa ba kuma tsoro haka kuma dama ɗabi'ar annabawa take buka abu jini ne da ya dawo da ragaban wa rahaban wa kanu da wa kanu da rafiyai saboda haka ko da yake karka tsoron azabar Allah kuma karka ka rai da rahaman Allah wannan shine wa'azi to kaga nan da nan aka fara wato bayani akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle Allah zai shigar da wanda suka yi imani wa amin sani hadin sai aikata ayyuka na kwarai jannatin zai shigar da su aljannatai ta jirgin jahafi al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin su Allah ya sa mu inna la ya'alu ma yuri lalle ubangiji yana aiwatar da abin da ya nufi sai Allah ya ce من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينفق هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من
Allah ya ce man kana yanzu duk wanda yake tsammanin Allah ya yansura Allahu fi duniya Allah ba yake ba ta annabi alaihi salatu wasalam a duniya ba wal akhirati da lahira fa yamdud bi sababi to ya daura igiya ila samai wanda zaka kai ki sama thumma yasa azalai yake da abun miji ya je ya hange kansa dan bakin ciki wato da yake jin cewa Allah bai yake ba Allah wani da yake salam ba to duk wanda yake da tsammanin irin wannan yanayi to daure yaji har zuwa gaba daure wiyar da wani yanzu ya duba ya gani bayan ya daure wiyar da bayan ya daure wiyar da ya yanke ya fado ya mutu an yi banna kai duhu ma yaji dabarar da majisi da yake jiyawa zai tafiyar da wato damuwarsa yake dan Allah yana taimakon annabi alaihi wasallam Allah ne ta je da wannan damuwar ta ya gwada haka ya gani wannan aya da cikin zuwa ga yau tana ƙara fito mana da ma'anar aya cewa inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya Allah yake lalle mu za mu taimaki manzannin mu da wanda suke yi imani a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad kuma ranar alkiyama ma mu za mu taimake su sai yake yawma la yanfa'u zalimin ma'abiratun ranar da har zarar azzalimai ba zai amfani da su ba walau bil la'nati sannan tsinuwa ta tabbata a gare ne tsinuwa shine al-bu'd wa saddu an rahmatillahi ta'ala hadisa da su a kore su daga ramar ubangiji shine tsinuwa ko ya roka kana ga cewa da Allah ya tsine ba to abin da kake nufi kenan cewa Allah ya nisanta ka da rahmarsa bisa Allah ya annaba ne da ku tura ya da tsine wa yaya duk abin da kake wa kake domin nisanta ka da rahama kake wanda ya nisanta da rahama kuma za ka ga tadewa yake gida wani da shi mara kyau to shi ne Allah madaukakin sarki yake walau su'ud da masu wannan ɗabi'ar kuma za ta haɗu da su'ud dari wato wato mummunan gida shi ne wutar jahannam to shi ne Allah madaukakin sarki yake duk wanda yake tsammanin Allah ba zai kima jahannam alaihi salatu wasalam ba to dan bakin ciki kamar a ce abinda ba zai kima dan bakin ciki sai dai ya mutu saboda haka za a taimaki annabi alaihi salatu wasalam dan damuwa da wanda yake ganin Allah ba zai taimaki annabi zai shiga ba to zai daura kansa karewa ya zai kai kansa ba ya rika ganin cewa kaga ai in wasu ke shiga damuwa a duniya zuwa ce shiga da kansu ko ne da kaburai da jiya su ci suna ganin cewa kawai sai kai kansu shi kenan kamar yadda sai da yin wanda ake tuhuma da tutun ko gane ko ne da nake sauraron labarai amma sai yi wa ɗalibai neman ɗalibai fata ɗalibai ana jiɗe daga cikin yana ƙoƙarin kan da kansa haka an gana ko na Legas ko na Ghana a wannan lakcarori ka ga wani damuwa ne ta yi mara yawa saboda saboda wani ciki da yake ciki baya iya shiga mutane sai ke ganin kawai ba za a yi hangin kansa ko ya sha wani abu sai haka an gana kuma ya yi amfani da wannan abu amma hakan bai tasiri ba to duk suna ganin a tsarin gabunci idan bakin ciki yau mutum yawa kawai ya rage garka kamar yadda a kiristanci a ƙidar su shi ne idan mutum ya mutu yana da garka ai bai mutu kawai ba zai tashi a wata wato wata ƙasar idan a Najeriya yake in dai mutumin kirki ne to sai a tashi shi a Ghana ko a Ingila sai ya ci gaba da ya ƙara aure ya ƙara samun kuɗi ya ƙara ci gaba da rayuwa haka a ƙidar kiristanci da shi sai mutumin banza ne kuma shi kenan ya mutu ba da iyaba ba za ka je kira na ijaba ba to shi ba a iya zuje su dauko wannan ɗabi'a sai kawai mutum ya kashe kansa da an kashe kai kaga wai ya ci bulu shikenan bakin ciki ya hakura da shi kuma ba wani abu da za a yi masa to shi ne kuma wasu da cikin musulmi suka alƙaru wannan aƙidin suke amfani da shi cewa za ga damuwa sai mutum yawa ko an hana ji wata sai ji ji ba wai zai ji gobin bera ko biya biya akida ce da yahudanci wanda a kiristanci da ta shigowa wato musulmi ake amfani da ita wanda in mutum ya wuce a wannan yanayin annabi yake da abin da mutum ya wuce da shi za a ta azabta da in ban mutum bera ya ci shi za a kaba shi na wutar jahannama wuta na cin ka kuma yana cikin wannan abu da tsintsin kamar hanji kuma a ƙara mai da su haka za a kai ma to kaga musulmin kwarai ba zai shiga wannan layin ba domin ɗabi'a ce mara kyau to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa inna la ilaha illa amanu nan ne ko kuma kana yanzu na Allah ya sura wallahu fi dunya wal akhirah fa yamdud bi sababi to lalle ya daura igiya ila sabai zuwa gaba kuma ya ta'ada ne ya yi ta kai aka ji an ji ko bayan sun daura wuya sai kuma a saka in an sake da jijiyar kaga za ta yi wato za ta tashi ta hana numfashi fita to Allah yake fa yanzu yayi haka ya rika ganin hal yubi wannan kai ruhu ma yaji dabarun da yake ya za ta biyan mata damuwarsa ba za ta bi da zuwa Allah yake wa kadalika anzalallahu ayati kamar haka ne muka saukar da ayoyi inda Allah madaukakin sarki muka saukar da ayoyi bayyana din aiwa bi ajin fi lafiya wa ma'ana wanda suke karara wajen lafazin su da ma'anonin su ai hujjatun min Allah ala nas hujja ce daga Allah wa wajen sarki akan mutane to dai Allah wa wajen sarki ce wa anna Allah yahdi man yuri ku sani cewa Allah wa wajen sarki yana shiryar da wanda ya nabi Allah ya shiryar da wani kamar yadda Allah yake cewa la yafalu amma yafalu wa hum yafalu ba a tambaye Allah dan me yasa wani kai shiryar da shi wani kuma ya mata a Abdullahi bin Ubay bin Salul shi kan shi ne ra'asul munafiqin president din munafiqai na duniya amma ɗansa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul mutum shirki ne yana cikin ƴan fadar Annabi alaihi salatu wasalam ya shi yadda dan kuma ya fadar da uban to la yasalu amma ya fa wa hum yasalu shi ta godiya za ka rike wa Allah da Allah ya taimake ka baka fada layin bajatuwa ka rika gode masa amfani da musulunci da kuma wato kirba wanda take ta daidai Allah ya dace da shi Allah ya taimake
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد
Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu haqiqa wanda suka yi imani walladina hadu da wanda suke yahudanci kafiri wasabiina da masu bautar mala'iku ko kuma masu bautawa taurari da wata wannan sara da kiristoci wani majusa da bagudawa anan yar kenan isa imamu qatada yace al adiyanu khamsa arba'atu lishaytani wa wahidatu lirrahman shikenan yake addinan guda biyar ne guda hudu na jidan ne guda ɗaya ne na Allah kaga innan nabina amanu shi ne na Allah wanda suke imani wanda dina hadu da wanda suke yahudanci wasabiina da masu bautar mala'iku ko kuma masu bautar um, um, taurari da wata da akwai masu bauta mu wannan sara da kiristoci wani majuta da majusawa shine waɗanda suke cewa wato mutum Allah ya halice shi ne da kasashen biyu da haske da duhu duk ran da ya farda to da wannan duhun ne ya ji na bangaren jikin da Allah ya halice shi duk ran da ya yi alheri kuma to haske ne zai wannan tarihi wai Allah ya taku da mutum haske da duhu saboda haka ran da ya farda wanda abin da ya zai ran da ya yi alheri kuma nan da ya zai eh su haka maguzawa wato mazu majusu suke maguzawa wannan dina a kira ku da kuma kafiran maka kwarai ga wanda suke wato mushrikai inna allaha yafsilu bainahum to duk wa'annan gaba ɗaya Allah zai rarrabe a tsakanin yawmal qiyamah da ranar alqiyama inna allaha ala kulli shay'in shay'in lalle Allah madaukakin sarki ibada ce da ne akan komai duk wa'annan addinan kowanne Allah zai bada shi da kan sai bayan da shi ya yi wa yaqumu bainahum bil adli Allah zai yi hukunci a tsakanin su da adalci fa yadkhulu man amana bi aljanna ya shigar da wanda ya yi imani da shi zuwa aljanna su ne na farko wa man kafara bihi nar sauran kuma gaba ɗaya da takabur cewa Allah Allah ya shigar da su wato wuta fa innahu ta'ala shahidun ala af'alihi domin Allah ne jida ne a bisa ayyukan azizun da ya kawani kuma yana kiyaye maganganunsu alaihim bi zara'ihim alaihim bi zara'ihim Allah yana tane da abubuwan da suka koyi wa ma su kim da ra'ihim da abubuwan da suka san suka wato suka ko suka kunda su ba to shine abin da Allah ya rubuta jirgi yake gaya mana to shi da na wuce ba kaji aya gaba ba ya
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله
madaukakin sarki yake alam tara shin ba ka gani annallaha yasjudu lahu man fis samawati lalle ubangiji madaukakin sarki duk abin da ke cikin sammai yasjudu lahu suna yi masa sujjada wa man fil ardi da duk wanda yake baka dama ne wa Allah sujjada wa shamsu sannan rana ma tana yi wa Allah madaukakin sarki sujjada wal qamar wata ma haka wan nujumu har kamar rabbi ake wa yanzu duk da muka lissafo rabi ya ke mutu cewa wanda jumu su kansu taurari su ne wa Allah sujjada wal jibalu da duwatsu wal shajaru da bishiyu wal dawabu da duk dabbobi ma da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah yake wa kathirun minan nas da yawa kuma daga cikin mutane ma suna bautawa Allah kaga Allah da yazo gurin mutane ne faɗa duka ba domin wasu ba sa bautawa Allah shi ne wa kathirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane za kuma ka gane haka duk lokacin da Allah ya kai ka wato ba ma a cikin gari yanzu ake kiran sallah ko ina ko ina da ka biyo a cikin garuruwan musulmi zai ga sallah yake to kuma wannan da zaka tafi Saudiya kana zuwa sai ga mutane iya ganin ka iya ganin ka to ne yana nuna ma cewa kafirun min Allah ya abuduna Allah mafi yawan mutane suna bautawa Allah domin kowa wato da yawan mutane da hankalin su yana kan wannan gurin sai ya za su bautawa Allah bayan bautar da su a cikin garuruwan da kuma bauta ta musamman da za a je a yi wa Allah shi za a ce wa kafirun min nas shi ne wa kafirun haqa alayhi azab amma kuma da yawa azaba ta tabbata a kansu wa man yuhinu Allah duk wanda Allah ya wulakanta shi amma lahu min mukri ba wanda yake girma ba da ba ki daraja idan Allah ya baka daraja to Allah ne girma baka idan Allah ya baka dukiya ya baka lafiya girma baka ya ba shi ne ka dalilu Allah ya girma baka to gode masa ta hanyar girma bakan da yake to sai Allah mara hujjin gari yake inna Allah ya fa'alu ma yasha Allah yana aiwatar da abin da ya dama kamin damar da shine la yasalu amma yaf'al wa hum yasalun to shine ma da yake ga mana ai alam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatabayya'u zilaluhu min al-yamin wa al-shama'il sujadan lillahi wa hum dakhirun kin ba ta gani zuwa ga abubuwan da Allah ya halitta na wani abu ya tabayya'u zilaluhu wato inuwoyinsu suna haɗuwa wato dama da hagu suna yi wa Allah madaukakin sarki sujjada har kafiri har kafiri inuwa suna yi wa Allah sujjada ko ya ko ya zo ko bai zo ba zai ta yi wa Allah sujjada to ka ga bai yi wa Allah sujjada ba ba kan kansa yi wa amma inuwa ta tana yi to shine Allah madaukakin sarki yake ga wa shine alam tara anna la yusiru lahu man fis samawati wa man fil ardi shine ce wa shamsu wal qamaru wan nujum da rana da wata da taurari ya Allah ka rubi da din dunilla saboda ana bauta muku ba Allah ba isa Allah ya rabi da ita Allah ya tanzuru da zalikiya ita ba tana koma ta yiwa mahalicin ta sujjada kuma Allah ya la tajidu lil jambi wala lil qabr ko wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun karfi warana da wata sujjada ko yiwa wanda ya halice sujjada in dai Allah kuke so ku bautawa kamar yadda ya zo a sunan Fusilat. Ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Dharr al-Jibari. Annabi alaihi salatu wasallam yana cewa a tadi aina da zahabu adi shim shin kun san ina wannan rana take tafiya? Kuntu Abu Dharr al-Jibari yake ce nake Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah da wannan su suka sani. Kada da yake bai na haka da abu wa tajur da haka al-ari. Da kuke ganin da tana kawo wannan ai tafiya take ta tafi karkashin al'ayi ta tsuguna da hijira. ita rana sun ba su sa maru fari ta ku an yi kwanu laha sannan kuma wato sannan sai a umarce ta fa ina da na ba ta zurta ga sun ba su sa maru fari ta ku an yi kwanu laha sannan a umarce ta ta koma inda ta fito yace to saura kil wata rana za a ce da yake dan dai ta fara ta sujjana sai a ce da yake irji ali min haitu ji ko ma dai inda kika al'amari ya san da ya irji'i min haythu ji'ti nan da rana take bullowa to ta fada ina yamma to sai a ce ta koma ta inda ta bullo din ba za ta je ta fada ba to kana jin wannan kuma kiyama ta zo kenan Isa Abu Aliya da yake cewa ku sani cewa babu wani tauraro ko rana ko wata a cikin sama illa ya kawo lillahi sajidan ina yaji ba sai lokacin da zai faɗi sai ya je wa Allah su jira kafin a bashi umarni ya koma masaukinsa kullum ka ga maka yi wa Allah su jira ba kanka kaiwa sannan baya koma gurin da zai koma sai Allah ya ce ya koma kamar da muka yi a wannan hadisi ba da yake amma jibalu wa shaytan fa sujuduha bi fai'i zilalihi ba amma wato aljibal ita ku su duka duwatsu da bishiyu sujjada su ta hanyar motsawar bishiyar ko kuma ta hanyar inuwar su ta nan suke yin wannan sujjada abin da ya tabbata daga Abdullahi da Abbas wani mutum ya zo gurin Abdullahi da Abbas wato da Abdullahi da Abbas yake wani mutum ya zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam yake ya Rasulullah yace ni ra'aytu min laila wa ana nadi na gani jiya da dare ina bacci ka ni usalli karfa shajara kai ka ce ina sallah a bayan wata wujiya fatajatu fatajatu bi shajarati bi sujudi na yi sujjada ce wannan bishiyar da nake kusa da ita ita ma sai sujjada saboda sujjada ne sujudi saboda sujjada da dai yake fatajatu ha wa hiya taqul sai na ji wannan bishiyar tana cewa Allahumma ktubli biha indaka ajra wa da'ani biha wizra واجعلها لي عندك ذكرى وتقبلها مني وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود yake yi wuce tana wannan taziyi Abdullahi da Abbas yake wato fada cewa Annabi Alaihi Salatu Wasallam ya bada labari ga wannan cewa Allahumma kubri biya indaka ajra Allah ka rubuta min lada a gare ka dalilin wannan sujjada da nayi wa da ani biha ujran Allah ka kankare min zunubaina wa ja'ala hali indaka dhukra sannan ka ajiye min wannan ladar alkiyama fa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud Allah ka karbi wannan sujjada da nayi kamar yadda ka karbi wato sujjada da annabi daud yayi fa kana raki an wa'ala lokacin da ya fadi yana rukuri yana koma zuwa ga ubangiji wannan kwatin sarki sai yake cewa wato kamar yadda ka karba daga babban ka annabi daud alaihi salatu wassalam yace bakara in bakara ibn abbas sai ibn abbas yace bakara annabi sallallahu alaihi wasallam sajidata thumma sajada ya nan ya karanta ayar sujada bi baki fasjudu lillahi wa abudu bi baki ya sujada fatamituhu yaqulu aw la la batin yace sai naji annabi yana cewa wato yaqulu mithla ma akbarahu rajulu an qawli sajada sai na ji irin wannan addu'a da wani mutum ya biyo ba shi labari cewa bukiya tana yi lokacin da ya bacci ya ji da tana yi yace ji na ji annabi yana biya wannan addu'ar a sujjada shi ta Allah ga an kawo da aikin muslim duk lokacin da zaka yi sujudi tawazu sujudi tilawa sai ka biya wannan addu'a amma asali a bukiya aka ji tana yi saboda ne tana faduwa gaban ubangiji ita ba ta roki Allah mahallin shari shine bukiyu ma suna faduwa su yi wa Allah madaukakin sarki sujjada saboda haka ji za ta faɗo a cikin addu'o'in mu wanda wa bi da dabbobi alhayawanatu kulli hakina dabbobi duka suna yi wa Allah madaukakin sarki sujada wa kathirun min an-nas ay yajiru lillahi tawan muhtaran muta'abbidan bi zalik da yawa daga cikin mutane suna yi wa Allah madaukakin sarki sujada a wuta zaɓin kan wa kathirun haqa alayhi al'azab amma mabiya yawa kuma azaba ta tabbata a kansu wa man yuridu Allah ruwan da Allah ya wulakantar da shi kama da wuni mukri babu wanda ya ije wato ya kamba baki ya mai da shi ne daraja inna allaha yaf'alu ma yasha lalle ubangiji madaukakin sarki yana aiwatar da abin da ya ga dama sai Allah ya ce
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بالناس بظهورهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ko sai ka ba wannan ayoyin da malai ya biyo kuma darasi ne dan zamu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah baka cikin sarki ya yi mana a gurguje ka ki dan ya manta da ni akwai wasu daga cikin da tijai da suka nemi tun da an yi izini talatin cewa suna ganin za a tattara karatuttukan da muke da su a tattara su guri ɗaya to ko shakka babu gaskiya injiniya yana kokarin kusan da jiya wani abdurrahman ko ji ko mana abdurrahman wani lokacin shi ne masu kokarin duk karatuttukan da muka yi su tattara shi guri daya amma akwai lokutan da an yi mutum da yawa sannan kuma kafin su an karatun a fara wannan babu da karatun complete gaba ɗaya gaskiya babu da shi to wannan wasu daga cikin iyaye a wannan wato masallaci ne albarka yake ganin ya kamata a tattara wannan karatun da yake jura da hoɓɓasa a junansu ke ta aiwatar da haka. Ke muke ganin ƙalubalen da muke samu gaskiya bayan wayoyi injiniya da amfani da wayar da Malam Abdulrahman haka. Injiniya da an gama karatu zai je ya ɗauke zai sa a kwamfuta ya yi. To duk da haka sai muke ganin mun taɓa siyan ababen murkoda wanda za su rika ɗaukar mana a baya har kusan gaskiya wasu wadatar da niyyar da ya kamata ba. amma yanzu wani daga cikin masu halarta wannan karatu ne albarka ya ce kan faɗi sunansa yana zuwa ko da yanzu ya karatu kan mu da sunutu muna da matsala matsala ta hudu ko da ɗaukar karatu kuma muna son mai kyau gaskiya daga dubu talatin da biyar ne zuwa sama domin samu wata yanzu da za mu rika tattara karatu cika dubu talatin da biyar kuma ya ba mu ita wato kyauta dan na ga wani wato abin ya nake cewa wannan wannan yanzu kawaki ba a ruwa rani to da ko da yanzu za a yi karatu da ita yadda ya kamata muna ba da Allah maka hukun sarki ya saka maka da alkai Allah maka hukun sarki ya yawaita mana da rai ko ta kawo gaskiya a wajen mu na almajirai irin wannan mun yana ƙara mana karfin gwiwa sosai da sosai idan wani abu ya taso ni zai iya amfani da tarika da yanayi na wajen karantarwa to wanda Allah ya wajen hali kuma da jijiya su kuma zai amfani da kuɗin haka dawa take ko za mu ran annaba haka ka Abdurrahman dan Au da Usman dan Affan zuwa da dukiya su kuma su kana jirin wani su da jinin haka ji in da ana so dawa da take to ko ke ka babu ma ka nuna jinin shi bayan babu yaji su kuma wanda Allah ya horewa lokaci da domin kowa da irin nasa sai ka ga anan an zo a riya ba ma sai ga ana da jirgin sai dai ka kawa mai a rayuwa da kuma ga mota a duniya ga inji ga kuma kuma za ka riga mu ya kai da ba a da jiso da jirgin jirgin domin da aikin da ya yi ta so sai ga kunno ne zai daure ya ce gaba ɗaya ya ɗauki nauyin kaza irin wannan abubuwan gaskiya muna zuwa abubuwa tsari wanda za ga a ɗariya da ba wuce ne ta ba da wannan ba komai shi ya zo ya yi hoppa ta ya ce ya sai ya ce kawai wani ne wannan kuma wannan ba ɗari a wuce ne to wannan abin mu yana ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske na ji daɗi wannan wato ya sa kare duk inda za mu tafi karatu ba mu da kauce yanzu idan ba injiniya wanda duk da aka injiniya da bala girawa za su ci gaba da daukan karatu a cikin wayoyi to nan kuma muna ci gaba da ajiyewa a wannan da ya taru sai a bai ke tsara ce yanzu ya zuba a kwamfuta haka za mu ci tsara wannan shi ne muna tsara wato sanar da jiwa nan da shi dan zamu cewa mun yi wani hoppata kuma wani daga cikin mahalarta masallaci ya yi wannan wato hukman da din ya rage mana hanya in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da kokarin muna da maganin cewa muna tara kana cikin yadda ya kamata Allah baka hukun din ya kaka maka da kai Allah kuma ya yawa ya mana da irin wayannan ko da ka babu dawa kana bukatar dawa ba a dawa ce da dawa in babu dawa sai a gina dawa wannan kai ne ke to da haka tana bukatar wato irin wannan sau da yawa wani lokacin ba matsalar ma da muke samu Allah zan tashi karatu kawai je wani ko a irin almajirai da suke yawo ko wasu mutane masu bukata kawai je in ga an ba wani lamba da sai in ji da hajjida yau ne lamba da sai in ji da hajjida ya zo ba ma wai ba ba mutum masallaci yake tambaya ba ya zo ne da bukatar ta ta dubu ishirin ko talatin ni yake bukata ni zan ba saboda yana tunanin cewa tun da karatu muke a masallacin nan duk kuɗin da ake tara ni ake tarawa wallahi an sha biyu da ko ai mun waya ina hanya a cikin tsaya babakin da nake tunda an ba ki namba ta kaga wanda ya suka bayar in wasu suka zo ina da abin da nake ba ka ce ba kan ce gaskiya ni babu wani kuɗi da ake tara yawa mu ga ba wannan cewa ka je ka nemi taimako akan kankan za ka iya nema saboda haka amma ba kuɗi ake tara mu kuma ba kuɗi muke tara ba karatu muke zuwa ne nake littafi na ga wani da yanzu idan ya wata yake littafi yanzu ina da wani littafi da ibnu ajib ko kaza wani littafin dubu tamanin ne yake kan kayara in ga ba ke saboda haka ni yanzu zai ba ka abin da zan ba amma ba wai kudi ake tara min da dan an gama karatu ba wai kin da nake wanda za ki ba da nan ba cewa abi ne ko malamin gwamnati ne ya ara turo mu kudade da wuce addabiya daban ba wani Allah akwai ba da har gida na sai da yayansa sai ake ji gida na ni ba malamin gwamnati bane kuma na ja bara ko da yake misali cewa ni aka yi a gani ba zan roƙe ka ba amma ka ba ina so ni ba to dan me za ka tura mu wani sai ka rage shi da hakowa ya kamata gaskiya mu zama alamar jirage kuma ko yaushe ko kiriki ba mu ma ai ya kamata ne kamata mutum ya zo a makwadancin gidana ba ai bai kamata ba to da haka wannan abubuwan gaskiya abubuwan ko ko na ji ya faru ni da ni da ni duk ta aka ta ta faru wanda wanda za su yi islamiyya cewa ina koyarwa islamiyya mu yi karatu dan su zo ita wata jira ne wani lokaci jira ma hada jira su ce idan ya zo dan mutum da ya zo da ga bai ba san da ba sai ka ni zo da tambaya in na ga wannan na ga kwanan da sai kawai zai ce wai turo ka to ya kamata gaskiya mu rika yin abubuwa ala wasira ce ko da yake na'am arama eh wannan yaran ko har sauran gurare haka eh haka ne insha Allah ta'ala Allah ya yarda iya mu da karga mu gidan gaskiya Allah ya gidan da gafara ɗan kasuwar mu Allah wata wajen zanci na na akwai ɗan kasuwar mu da ke wato a cikin wani yanayi Allah wata wajen sarki ya fitar da su waɗanda suke neman aiki da waɗanda wato saka aure a gaba ko aure za ta gaba Allah wata wajen sarki ya maganta mu muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa maɗaukaka duk bukatun mu na alkai Allah ya nuna mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah na eh wanda muke bayani da ai ai ya kawata ne kuma bayani za su yi bayani